بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار عباد الله الخطوة الرابعة في الكلام على موضوع خطبتنا السابقة تذكير الآباء بأهمية تربية الأولاد عباد الله على كل واحد منا أن يسأل نفسه كيف يربي أولاده أولاده إلم أيها الوالد أو المربي أن تربية الأولاد والعناية بهم من أعظم التجارات الرابحة في الدنيا والآخرة والتي يجب أن يقدمها العاقل على كل أمور الدنيا وعلى كثير من أمور, من أمور الآخرة ومعلوم أن كل تجارة أن كل تجارة كبيرة فمحتاجة لصبر وتعب ومشقة وتربية الأولاد في هذه الأزمان من أشق الأمور وأصعبها لكنها لا تشق على من علم عاقبتها وأجرها وعلى من يسرها الله عليه واعلم أيها الوالد أن هدايتهم بيد الله وحده وأن ما علينا هو الاجتهاد بفعل الأسباب المشروعة فقط ولا بد أن يعلم الوالدان أن معانة التربية هي نوع من الجهاد والطاعة فما يلا فما يلاقيانه فما يلاقيانه فما يلاقيانه فيها من الجهد والعناء لا يضيء عند الله تعالى ولهذا جاء عن بعض السلف إن من الذنوب ما لا يكفره إلا هم الأولاد فإذا عرف الإنسان هذا هان عليه الأمر وعلم أنه في عبادة يؤجر عليها كما يؤجر على سائر العبادات وإليك بعض الأسس والقواعد التي ينبغي أن يتربي عليها الأبناء أولا تربيتهم تربيتهم على العقيدة الصحيحة وقد ذكر الله تعالى نموذجا ومنهجا للتربية الصحيحة فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بتعليم صغار العقيدة ويربيهم على الإيمان كما كما كقوله لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يا فض احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يبروك بشيء لم يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصهر رواه الترمذي ثانيا تعويدهم على أداء العبادات فمن وسائل التربية الأولاد تعويدهم على فعل الخيرات وأداء العبادات ليعتادوا عليها منذ الصغر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عش- عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وصاه الألباني ثالثا التربية بالقدوة العملية فإن المربي فإن المربي الناجح سواء كان أبا أو أما أو معلما يجب أن يكون قدوة صالحة في نفسه فكيف يرجو أن يطاع ويكون لتوجيهه أثر وهو يخالف فعله قوله وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإن الأبناء يربطون بين توجيهات الوالد وتصرفاته فإذا رأوه مثلا يسب ويلعن أو يكذب في معاملته فهل سيقبلون منه إذا نهاهم عن ذلك وإذا رأوه متكاسلا عن الصلاة فهل سيقبلون منه إذا أمرهم بالصلاة وإذا رأوه مدخنا فهل سيقبلون منه عندما ينهاهم ويزجرهم عن شرب الدخان يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت آمته من قبل الآباء ولهذا فإن من الحكم التي شرعت لأجلها صلاة النافلة في البيت حتى يتعلم الأولاد أولاد الصلاة عملية من الوالدين ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا واستكثار الوالدين من الطاعات والاجتهاد في الخير من أقوى أسباب صلاح الأبناء ودفع الشرور عنهم وحفظ الله تعالى لهم كما قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا رابعا الإكثار من الدعاء لهم بالهداية والصلاح كما دعا الخليل إبراهيم عليه السلام قال رب حب لي من الصالحين وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وهذا زكريا عليه السلام يسأل الله ذرية صالحة فيقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ومن دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وعليك بالإكثار من الدعاء ولا تيأس روي عن معروف الكرخي أنه كان يدعو لابنه يدعو لابنه عليا قائلا اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر على تأديبي فأدبه أنت لي واستجاب الله له حتى أصبح ابنه عابدا ورعا تقيا وحذر كل الحذر من الدعاء عليهم بهجة تخويفهم أو ردعهم عن الخطأ أو تعذيرا لهم عند الوقوع في الخطأ ففي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم وفي رواية لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم خامسا وأخيرا من أهم وسائل التربية اختيار الصحبة الطيبة الصالحة وملأ وملء أوقاتهم بما ينفع وإذا أردت جماء ذلك كله بل خلاصة الخطبة كلها فعليك بحل بحل بحلق القرآن عليك بحلق القرآن فما تربو في مكان أفضل من المسجد ولا على شيء أفضل من القرآن ولا مع أحد أفضل من معلم القرآن ولا رفقة أفضل من رفقة أهل القرآن فإذا أردت أن يكون ابنك رجلا فأدخله بيت الرجال بيت أهل القرآن قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبه له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء, الذك وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هناك سيتخلق بأخلاق القرآن ويحذي بصحبة أهل القرآن ويتربي على يد مؤلم القرآن نسأل الله العظيم أن يجعل أبناءنا من أهل القرآن وأن يحبب إليهم هلك, هلك القرآن وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن ما سأل بركة كتبر متيو أوريني koko ciko ne akan mawdu'in da muka fara tattaunawa a makon da ya gabata shine tunatar da iyaye game da muhimmancin tarbiyyar yaya a makon da ya gabata mun tattauna matakai waɗansu nukutsotsi guda uku wanda a yau kutubar tana magana ne a kan nukutsa ta hudu wanda wanda taken wannan nukutsa kuma taken kutubar ta yau kenan shine yaya za a yi to mu yi tarbiyyar yayanmu tunda mun fahimci cewa lalle wannan yaya ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki wanda ya zama wajibi mu masa shukura akai mun kuma fahimci cewa nauyi ne wanda Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akai sannan kuma mun fahimci cewa lalle akwai albarka da riba da jin dadi ga mutumin da ya samu ya samu yin nasaran tarbiyyar ƴaƴansa wanda mun ambaci misalai na irin riban da mutum zai samu a duniya da kuma irin wata irin gata da zai samu a gidan lahira wanda shi kansa abin sai ya bashi mamaki da irin wannan matsayi da ɗaukaka da ya samu ya san ba shi ne a ƙashin kansa ya aikin ba akwai dai wata kafa da ya samu wannan gaba ya samu wannan gata shine albarkacin 'ya'yansa da ya tarbiyyantar da su tarbiyya islamiyya to a yau shine za mu ci kuma yaya ne ya kamata mu bi mu wannan tarbiyya ya kai uba koko mai tarbiyya lallai tarbiyyan yara da ba da kula ga su waɗannan yara na daga cikin mafi girman kasuwanci mai riba wanda ake cin riban wannan kasuwa a gidan duniya da lahira kuma yana cikin abin da ya zama wajibi ga dukkanin mai hankali ya gabatar da shi ya fifita shi akan dukkanin wasu al'amuransa ta rayuwa a wannan gida na duniya kai bal ba ma na duniya ba hatta a ayyukan da ake don a samu lada a lahira to da yawa daga cikin ayyukan ya kamata ka fifita tarbiyyar 'ya'yanka akan waɗancan nau'ika na ibada da a lahira ma ake samun ladansu domin su tarbiyyar 'ya'ya ana cin riban duniya ana kuma cin riban lahira kuma ma suna daga cikin na gaba gaba da cikin abin da ke samar wa mutum riban duniya da kuma riba na lahira lallai abu ne sananne dukkanin wani nau'i na kasuwanci mai girma to tana da bukatan wanda zai yi wannan kasuwanci sai ya zamo mai haƙuri sai ya haɗu da tsanani da wahala da gajiya a ciki to ya ku uwa tarbiyyar yara musamman a wannan zamani da muke ciki yana daga cikin al'amura mafi tsanani mafi wahala sai dai kuma fa wahalan ba ta girmama ga mutumin da ya san irin ƙarshe da ladan da ake samu idan aka jure ma wannan wahala na tarbiyyar ƴaƴa domin iya yadda kake ganin girman abu da kiman sai irin yadda kake iya jure ma wahala a cikin sa haka nan kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa ita shi ma bai ganin wahalanta bai ganin tsananin da yake ciki ya kai wa uba ka sani lallai shiryen ƴaƴa ba a hannunka yake ba abu ne wanda yake hannun Allah madaukakin sarki amma abin da yake wajibi a kanmu a matsayinmu na iyaye ko wanda muke da nauyi a wuyanmu na tarbiyya shine mai iya ƙoƙarinmu wajen aikata dukkanin wani sababi wanda shari'a ta tsara hanya ne da ake bi a tarbiyya islamiyya lallai ba makawa iyaye guda biyu sai sun sani sannan kuma sun yi iya ƙoƙarinsu na bin wata dukkanin wani kafa domin yin tarbiyya da dukkanin nau'i na ƙoƙarinsu da kuma ɗorawa ginuwa akan hanya ta ɗa da duk irin abin da za su haɗu da shi na wahala da tsanani su sani Allah maɗaukakin sarki ba zai tozarta musu ba saboda haka ne ma ya zo daga cikin waɗansu sashin magabata na ƙwarai suke faɗin wata kalma cewa lalle cikin zunubai da mutane suke aikatawa akwai zunubin da mutum baya iya samun gafaran sama har sai in ya iya jurewa haƙuri game da baƙin ciki da yara za su iya rika saka shi abinda za ka ce yaro ya binin ya karkace ya bucin wannan damuwa da baƙin cikin da ya sanya ka to akwai zunubin da in ba da irin wannan ba ma Allah ba zai yafe maka shi ba wannan fahimta ne na da yawa daga cikin magabata na ƙwarai to idan mutum ya gane wannan to al'amarin bai zama masa da sauki kenan koda ya ce ma yaro ibinin hanya ta alkhairi yaron ya bi ba zai watsar da yaron ba ba zai yi zage-zage ba ba zai yi fushi ba a'a zai tuna cewa wannan abin wala Allah akwai wani zunubi ne wanda yake yana waya a kansa kuma babu hanyar da zai samu gafaran wannan zunubin sai ya samu wannan jarabawa din ya ku bayin Allah lallai da wannan bawa ko ko uba ko mai tarbiyya zai gane cewa lallai wannan ibada ce wanda ake bada lada mai yawa mai girma a kanta kamar sauran nau'ikan ibada lallai ga waɗansu daga cikin tushe da ƙa'idoji da za mu zayyano wanda ya kamata mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kansu a tushe na farko shi ne tarbiyyantar da su akan aƙida ingantacciya haƙiƙa allah subhanahu wata'ala ya ambata mana misali da kuma hanya don tarbiyyantar da yara tarbiya ingantacciya kamar yadda ya zo cikin suratul luqman kuma a kissan shi luqman din tare da ɗansa yadda Allah ta'ala yake faɗin cewa ka tuna ko ko ka ambata wa al'ummanka lokacin da luqman ya faɗa wa ɗansa a yayin da yake yi wa ɗan wa'azi yaro ne karami wanda bai kai shekaran balaga ba shi yasa ma ai kira shi da bunai bai ce ibn ba ibunai ya yi tasgiri ya kankanta don a fahimci cewa yaro ne karami wanda bai wuce irin shekara shida bakwai ba matakin irin wannan shekarun da mu a yau muke ganin yaro in yana wannan shekarun bai san abin da yake yi ba a'a wanda suka san muhimmancin tarbiyya suka san girman nauyin da yake rataya a wuyansu tun a irin wannan shekaru suke nuna wa yaro waye Allah me ya kamata su yi a rayuwa dan haka yaro ne dan karamin yaro sai ga mahaifinsa ya kira shi kuma Allah ya kawo wannan wannan kissa cikin alkur'ani don mu fahimci haka Allah yake so a yi tarbiyyar yara ya ce da shi ya kai ɗan ƙaramin ɗana yana faɗa masa wannan alhalin yana masa wa'azi ya ce da shi latu shirk billah kada ka yi shirka da awa Allah kada ka kuskura ka yi wa Allah tarayya da wani duk abin da yake haƙƙi ne na Allah to kada ka kuskura ka haɗa wani tare da wani a cikin wannan abu ka bar wa Allah kayansa shi kaɗai baya buƙatar a haɗa shi da wani ya ce da shi domin lalle ka sani shirka zalunci ne mai girma Allah ya ce hakika mun yi wasiya wa ɗan adam game da iyayensa muka tunatar da shi cewa fa mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta rauni akan rauni ta zo ta haife shi ta shayar da shi na shekara biyu Allah ya ce to lallai na wajabta maka kai ɗa ka yi mun godiya kuma ka yi wa iyayenka godiya shi ne ka yi ayyuka da za ka nuna ka gode mun kuma ka yi wa iyayenka biyayya da kyautatawa da zai nuna ka yi godiya a kan haƙurin da suka yi da kai sannan ka sani ko ka yi biyayyan ko ba ka yi ba a ƙarshe dai makomanka tana zuwa gare ni ne annabin allah wanda tsaya da amincin allah suka tabbata a gare shi ya ba da kula makoran ba da kula game da tarbiyyar yara hatta a lokacin da suke shekaru ƙananun shekaru suna yara ƙanana musamman kuma tarbiyya ta fuskan aƙida da ɗora su akan imani kamar yadda yake cikin hadisin nan wanda wata rana ya kirayi abdullahi ɗan abbas yana yaro ƙarami ƙanƙanin yaro ya ce da shi ya gulamu ya kai ɗan wannan yaro zan sanar da kai waɗansu kalmomi ya ce da shi ka kiyaye allah allah zai kiyaye ka bi ma'ana ka kiyaye dokokin allah ka kiyaye shari'ar Allah ka kiyaye haƙoƙin Allah ka kiyaye aƙida da tauhidi da ayyuka na imani to tabbas Allah zai kiyaye ka yace da shi ka kiyaye dokokin Allah da ka tarar da taimakon Allah a gaba gare ka duk inda ka sa gaba Allah ta'ala zai jagorance ka idan za ka yi roƙo kar ka roƙi kowa ka roƙi Allah domin duk wanda za ka roƙa zai iya baka ko ya hana ka ko ko ya zama bai da ikon da zai ɗauki bai da abin da zai baka din amma shi Allah madaukakin sarki komai yana da taskansa yace da shi idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah shine mafi alkhairin wanda ake neman taimako a hannunsa shine wanda yake baka taimakon da har sai ya kai ka zuwa ga gaci ka cimma nasarar abin da kake so a taimake ka akai ya ce da shi ka sani lalle al'umman nan da kake gani gaba ɗayanta inda za su taru a kansu amfanar da kai da wani abu komai ƙanƙantan wannan abin ba za su iya amfanar da kai ba sai da iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka sannan da dukkanin al'umma za su taru a kan cutar da kai da wani abu komai ƙanƙantan cutarwa ba su iya cutar da kai da wani abu komai ƙanƙantansa sai abin da dama tun Allah ya rubuta maka ƙaddaranka ne sai ka samu wannan matsala ɗin domin tuni an ɗauke alƙaliman sannan takardun da aka yi rubutun su masu riga sun bushe kamar da imamu turmuzi ya fitar da wannan hadisi gaba ta biyu shine kintsa yaro da ɗora shi da tarbiyyantar da shi da sabar masa da ayyuka irin na ibada ya zanto ya koyi yin ibada tun kafin ibada ta zama wajibi a kansa lallai yana daga cikin tsani na tarbiyya da za ka yi wa 'ya'yanka shine ka horar da su ka sabar musu da aikata ayyuka na alkhairi da aikata ayyuka na ibada domin su saba da haka tun suna kanana kamar yadda annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi a cikin hadisi wanda Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi rahmatullahi alaihi azalla sallama yake cewa ku umarci ƴaƴanku da yin sallah tun lokacin da suke shekara bakwai yaranka yana ɗan shekara bakwai yarka tana shekara bakwai tun lokacin ka rika umurtansu da yin sallah lokacin sallah kiran sallah ce da su ku tashi ku yi alwala a yi sallah ku dake su akan sallah in sun kai shekara goma ba sa yin sallah in yaro ya kai shekara goma baya sallah a dake shi a yi masa bulala duk da bata zama wajibi a kansa ba amma ya saba ya tarbiyyantu da ita in aka bar shi sai ya balaga duk abin da mutum ba a horar da shi ya saba ba to in aka ce rana tsaka ana so ya tsayi ya kiyaye wannan abin kuma kullum da kullum kullum din ba so ɗaya ba ba zai iya ba da haka in ya kai shekara goma bayan ka shekara uku kana masa umarni da sallah in ya kai goma baya yi ka yi masa duka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan idan yara sun kai wannan shekaru shekara goma ku rabe wajen kwanciyansu ya zama kowa da wajen kwanciyarsa kare zama suna kwanciya shimfiɗa ɗaya in maza da mata ne kare zama suna kwana a ɗaki guda ya zama an rabe su gaba ta uku shine mu sani bayan Allah akwai tarbiyya ta hanyar koyi kenan wanda kake tarbiyyantar da shi zama yana ganin abin da kake yi abin da kake yi ya zama shi ne abin da shi kuma zai dauka domin in ma baka yi hakan ba shi abin da zai dauka kenan a matsayin darasin sa kenan lallai mutum wanda yake mai tarbiyya da yake cin nasarar wannan tarbiyyar nashi uba ne ko uwa ko malami ne da ke karantarwa wajibi ne akan sa ya zama abin koyi na kwarai a kashin kansa ta yaya zai so a yi masa ɗa'a ya zamo shi ɗin kuma mai nusantarwa ne abi har hakan ya yi tasiri a daidai lokacin da shi kuma yake sa maganganunsa da ayyukansa suke cin karo yana cewa a yi kaza kuma shi yana aikata saɓanin haka yaya haka zai yi bayan gashi Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cin alkur'ani mai girma ya kirayi masu imani ya ce ya da suka yi imani don me za ku riƙa faɗin abin da ba za ku aikata ba me yasa maganganunku suke sabawa da ayyukanku lalle girman laifi matsayin abun ya girmama a wajen Allah madaukakin sarki ya zamo kuna faɗin abin da ba ku aikatawa kuna faɗan maganganu kyawawa amma kuma ba ku aikatawa kuna umarni da kyakkyawa ko kuma kuna zakewa ayyuka munana lalle su ƴaƴa fa an kulla an daura an gwama abin da za a fuskantar da su a rayuwa ne fa da irin abin da iyayensu da masu yi musu tarbiyya suke aikatawa da haka misali idan ɗanka ya ga kana zagi daga cikin ɗabi'unka akwai zagi akwai ashar akwai tsinuwa ko kuwa ɗa ya ga mahaifi ko mahaifiya ko malaminsa mutum ne mai ta'ammuli da ƙarya a cikin mu'amalansa shin wannan mai tarbiya yana tsammani zai iya hana ɗansa ko wanda yake tarbiyyantarwa zagi ko ashar ko ƙarya a daidai lokacin da shi yake aikata wannan abu ba zai yiwu ba zai ɗauki aikin da kake yi ne ya gabatar da shi akan abin da kake faɗa masa hakanan yanzu muna ganin ɗa zai ga iyayensa ko malaminsa yana wasa da sallah ne sannan ya ce ma yaron ya mai da hankali da kiyaye sallah a lokacinta yaron ya bi shi ba zai saurare shi ba yadda yake aikatawa shi ma abin da zai yi kenan shin yanzu ɗanka zai ga kana shan sigari kana shan taba sannan kuma ya iya karɓan maganarka a lokacin da kake ce masa wane karka sha taba alhali kai ya ga kana sha ba zai yi ba da haka tun da kana yi to shi fa kai ne babban abun koyinsa a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa ko kuwa a matsayinka na malami imam ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi yake faɗin cewa idan ka lura da abin da yake ɓata tarbiyyar yara kai nazari a ciki za ka ga mafi yawansa ya taso ne daga irin ayyukan da iyaye suke yi saboda haka ma ya zama yana daga cikin hikima ta shari'a da ya zama mazan sallama ya kwaɗaitar da mu akan mu riƙa yin sallan nafila a gida hikimar hakan shine domin 'ya'yanmu su koyi sallah a aikace daga iyaye daga wajen mu a matsayin mu na iyayensu kamar yadda hakan yazo cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallama ya faɗi cewa ku rika sanya ku rika sanya wani bangare na sallolin da kuke yi a cikin gidajenku kada ku mai da gidajenku su zama kamar kabari kabari ne makabarta ce nan ne ba a sallah amma gida wajen sallah ne sannan wani hadisin cikin sahihu muslim hadisin jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzon Allah wanda tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi yace idan ɗayan ku ya kammala sallolinsa a masallaci to lalle ya sanya wa gidansa wani kaso na sallolin da zai rika yi kenan salloli na nafila domin lalle Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi a cikin sallan da mutum zai rika yi a gida duk gidan da ake sallan nafila magidanci iyaye suke sallan nafila a gidan sai Allah ya saukar da albarkokin da ba su da iyaka a gida kwai ruwayoyin hadisai da yawa wanda maza sallama ya tabbatar da haka da haka wannan sallan da za ku rika yi a gida yaranku suna gani za su koyi sallah a aikace kuma za su san cewa wannan yana daga cikin abin da ake so su gina akai su tarbiyyanta akai a rayuwarsu sannan yawaita ayyukan da'a da iyaye suke yi da kokari akan al'amura na alkhairi yana daga cikin mafi karfi daga cikin sabuba na kyautatuwan yaya sannan kuma na daga cikin sabuba masu karfi na tunkuɗe sharri ga yaya din balma na daga cikin abin da ke sa yaya su samu kariyan Allah madaukakin sarki kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul kahfi dangane da kissa na khidir da annabi musa alaihi salam a yadda allah ta'ala yake cewa kana abuhuma saliha waɗannan yara da aka zo suka tarar da katanga za ta faɗi khidir ya rushe ce gyara ginin katangan a ƙarshe da annabi musa ya masa tambaya ya faɗa masa dalili ya ce wannan katanga da kake gani a ƙasanta akwai dukiya na waɗansu yara marayu wanda har yanzu ba su girma ba yara ne mahaifinsu ya bar su ƙanana ba su girma ba kuma ya ji tsoron in ya ba da amanin dukiyan a hannun wasu da su cinye don haka ya yi tona kasan katangan nan ya saka sai yi gini a kai in katangan ta faɗi yanzu za a iya ganowa akwai dukiyan za a cinye kafin su girma don haka Allah ya sanar da ni shi ne na tayar da wannan katanga muhallin shari shi ne sai ya ce masa kuma uban 'ya'yan nan ya kasance salihi ne kenan ya ji tsoron Allah wajen aikata ayyukan da'a don haka sai ya zama Allah ta'ala ya kare 'ya'yansa har bayan mutuwansa imam ibn al-munkadir wa rahmatullahi alaihi yake fadin cewa lalle Allah madaukakin sarki a dalilin uba salihi na kwarai Allah yakan kare ƴaƴansa ya kare ƴaƴan ƴaƴan ya kare waɗanda suke kewaye da shi ba za su gushe ba a cikin kariya da sutura daga Allah madaukakin sarki kenan da ƴaƴan da jikoki da jikokin jikoki har na bakwai da wanda suke kewaye da wannan bawan Allah duka albarkacin salahansa ya zama mutumin kirki dukan Allah maɗaukakin sarki yakan kare su ya ba su tsaro ya musu albarka abu na hudu ya ku bayin Allah shine yawaita yi wa 'ya'ya addu'a addu'an shiriya da kyautatuwa wannan kuwa abun koyi ne tun daga annabawan Allah Khalilur Rahman annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kaɗan daga cikin addu'o'in da ya rika yi kamar yadda ya zo cikin suratul safat Allah ta'ala ya faɗa mana irin addu'an da ya rika addu'a yana cewa rabbi habli minas salihin ya Allah ka bani ƴaƴa amma ƴaƴan ka bani cikin salihai kenan ya Allah kada ka bani ɗa taɓaɓɓe marashin arziki ya Allah ka bani ɗa amma ya zama salihi a cikin suratul ibrahim nan ma Allah ta'ala ya sake kawo mana wata addu'a da annabi ibrahim yake yi yakan yana addu'a yana ce rabbi ja'alni muqimas salah ya Allah ka sanya ni in zanto mai tsayi da sallah wa min zurriyyati haka nan ma cikin zuri'ata ya Allah ka sanya su zanto masu tsayi da sallah sannan yayi addu'a yace ya Allah ka karba min wannan addu'a tawa kenan ni in zamo mai tsayi da sallah sannan zuri'ata ma su zanto masu tsayi da sallah annabi zakariya alaihi salam shi ma cikin suratu maryama Allah madaukakin sarki ya hakaito mana yadda ya rika roƙon Allah madaukakin sarki zuri'a amma sai yana roƙon zuri'a din saliha Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa annabi zakariya ya ce ya Allah ka bani daga gare ka wani wanda zai zanto min majibinci wanda zai gaje ni kenan akan wannan aiturba da nake kai na addininka da kuma kira zuwa ga addinin sannan yayi gado na zuri'an gidan annabi yaqub sune zuri'a na annabta sannan ya Allah ka sanya wannan ɗa da za ka bani ya zamo yardaje a gare ka sannan ga addu'a da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana bayan Allah masu rahama suke yi kamar yadda ya zo cikin suratul furqan Allah ta'ala ya ce na daga cikin sifofin bayan Allah mai rahama su ne waɗanda suke addu'a suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka bamu daga abokan auren mu in mace ce miji kenan in namiji ne mace kenan yake roƙa da kuma zuri'ar mu ka ba mu waɗanda za su zamo sanyin ido sanyin zuciya sannan kuma ka sanya mu mu zamo jagorori ga masu takawa kenan a cikin masu takawan ma mu zanto mu muke jagorantar su da haka ya kai bawan Allah lalle ka zanto mai yawan addu'a kada ka zamo mai ɗebe tsammani domin an hakaito daga wani cikin magabata wanda ake kirinsa al-ma'aruf al-karahi rahmatullahi alaihi ya kasance yana addu'a wa wani ɗansa mai suna aliyu yana addu'a yakan ce Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan ya Allah lallai ni na yi iya kokari na dan in tarbiyantar da wannan ɗana wa aliyu falam aqdir ala ta'dibi amma ban samu iko na tarbiyantar da shi ba fa addifu antali ya Allah ka tarbiyantar min da shi wasajaba Allahu lahu sai Allah madaukakin sarki ko ya amsa masa wannan addu'a hatta asbaha ibnahu abidan wari'an taqiyya har sai da ya waye gari dan nan nata ya zamo mai tsananin bautan Allah mai tsantsaini kuma wanda ake sifanta shi daga cikin masu tsananin tsoron Allah albarkacin addu'an da yake wanda daga cikin magabata yana ba da labari ya ce ya kasance lokacin da yake yaro ƙarami mahaifiyarsa tana masa addu'a duk lokacin da ta masa umarni ta ce masa wane tashi ka yi sallah ta ce da shi tashi ka yi sallah sai ta yi addu'a sai ta ce rabbi ya kuri muka ina roƙon Allah ya karrama ka ya ɗaukaka ka in ta ce masa tashi ka yi sallah sai ta sake yin addu'a ta ce ya Allah kada ka haramta mu wannan ɗanawa jin zaƙi da ɗanɗanon sallah in ta ce masa tashi ka yi sallah sai ta ce ina roƙon Allah ya datar da kai a sallar ya ce da wannan addu'a da mahaifiyata take mun kullum tun ina yaro ta take umartana da sallah sai na waye gari ina tsananin son sallah har sai da ya zama kullum sauraro na shine in ji kiran sallah don saboda na san da an kira sallah mahaifiyata za ta yi min addu'a ya ce sai na girma a yayin da na girma ma ba ta gushe ba tana yi min addu'a ya ce har sai da na kai matakin da wajattu nafsi uhibbu salah har sai da na tarar da zuciyata na zanto masu mai tsananin son sallah da haka wannan abin koyi ne kuma lalle ne uba ya ya kiyaya matukar kiyaya da takatsantsan da yin mummunan addu'a akan ɗansa saboda wai kai masa muguwar addu'a don ka tsoratar da shi ko don ka tsawatar masa akan wani kuskure da yake aikatawa ko don ya zamo daga cikin nau'in hukuban da za ka yi masa don ya yi laifi shi ne zamo ka yi masa muguwar addu'a to wannan mummunan abu ne wanda hakan yana iya yin tasiri a kansa da haka kuskure ne iyayen da suke sakin munanan kalmomi akan 'ya'yansu don sun ce ma 'ya'yan ku yi kaza ba su yi ba a kyakkyawan addu'a za ka yi ta yi manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cikin hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi zan sallama yake cewa kada ku riƙa yi wa kanku mummunan addu'a kuskure ne kaji mutum yana in ban yi kaza ba Allah ya mun kaza a'a ba a haka kar ka yadda kai wa kanka mummunar addu'a in ji manzan Allah sallama sannan kuma kada ku yi wa 'ya'yanku mummunan addu'a manzan Allah ya ƙara da cewa kada ku yi wa masu muku hidima mummunar addu'a kada ku yi wa dukiyarku mummunar addu'a domin kada ku yi addu'an nan wata rana ta dace da lokacin da Allah ta'ala yake amsa addu'a sai ku yi mummunan addu'an kuma sai ta amsu sai kuma ku zo ku yi nadama a wata ruwayan mazan sallama ya ce kada ku yi wa kanku mummunar addu'a kada ku yi wa ‘ya'yanku mummunar addu'a, kada ku yi mummunan addu'a a kan dukiyanku, saboda tsoron kada ya dace da sa'a da in an roƙi Allah a ciki yake ba da abin da aka roƙa, ya zama kun yi mummunan addu'an nan kuma Allah ya amsa ku zo ku yi nadama al'amarin ku ya taɓarɓare da naku da ‘ya'yanku da dukiyar da kuke tare da ita. Ko ku yaron da yake kula maka da dukiya yake maka hidima, ka yi mummunan addu'a a kansa ya lalace, Allah ya jarabce ka da sonsa kuma ya hana ka kwanciyar hankali. gaba na ƙarshe na biyar yana daga cikin mafi muhimmanci daga cikin tsari matakai na tarbiyya shine zaben mace ta ƙwarai da kuma zabawa ƴaƴa abokai na ƙwarai ka zabawa ɗanka abu wajen zama wajen hira inda zai rika zuwa yana kashe lokutansa su zama wurare ne na mutanen kirki da kuma ƙoƙarin cike masa lokutansa da abin da zai amfanar da shi in kana so ka tattaro wannan ko ko gaba ɗaya a ce abin da aka tattauna na wannan kutuba daga na makon da ya gabata zuwa na yau gaba ɗaya shine kawai duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka ɗora ɗanka a kan halartar wajen da ake karatun alƙur'ani lallai lallai ka lizinci wajen karatun alƙur'ani kuma ka lizintar da ɗanka wajen karatun alƙur'ani babu wani waje da za ka tarbiyyantar da ɗanka wanda ya fi ka tarbiyyantar da shi a masallaci duk wani wajen da za ka ajiye ɗanka don a tarbiyyantar da shi a bayan masallaci yake babu wani abu da za ka ɗora ɗanka akan tarbiyya komai muhimmancinsa wanda ya wuce ka ɗora shi akan tarbiyyar alkur'ani babu wani mai tarbiyya da za ka haɗa alaƙa tsakaninsa da ɗanka wanda ya fi malamin alkur'ani babu waɗansu abokan hira abokan yawo da za ka haɗa ɗanka da su wanda ya wuce abokai maka abota alƙur'ani matuƙar kana son ɗanka ya zama mutum to wajibi ne ka shigar da shi gidan mazaje ina ne gidan mazaje shi ne ka shigar da shi cikin ma'abota alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya faɗi cikin suratun nun allah ta'ala ya ce a cikin waɗansu ɗakuna wanda allah maɗaukakin sarki ya yi izini akan a ɗaukaka a kuma ambaci sunansa a cikin wannan ɗakunan a wajen ne za ka tarar da ana yi wa Allah maɗaukakin sarki tasbihi a cikin wajen safiya da maraice waɗansu irin mazaje ne zarata da Allah ya yabe su kuma yake son su ya kuma zaɓe su wanda su kasuwanci da saye da sayarwa baya shagaltar da su game da ambatan Allah da tsaye da sallah da ba da zakka suna yin wannan ne saboda suna jin tsoron wani wuni wanda firgici da tashin hankali a cikin wannan wunin zai sa ka ga idanuwa da zakata suna jujjuyawa saboda sun shiga cikin firgici da tashin hankali da haka duk inda za ka tsora ɗan kawai koyi tarbiyya a bayan masallaci ne a bayan wajen karanta ƙur'ani ne duk wanda za ka haɗa alaƙa tsakaninsa da ɗanka a bayan makarancin alƙur'ani ne wannan shine hanya mafi girma domin dukkanin abin da ake bukata na tarbiyya alqur'ani ya tattaro shi don haka wajibinmu ne mai iya kokarinmu mu dora ƴaƴanmu akan wannan anan ne zai ɗabi'antu da ɗabi'a irin na alqur'ani anan ne zai rabauta da abota da alƙur'ani a nan ne kuma zai samu tarbiya a kan a hannun malami wanda yake malami na alƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya 'ya'yanmu da mu baki ɗaya mu zama ahalin alƙur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar da mu da 'ya'yanmu duka a bisa tarbiyya irin na alƙur'ani Allah ta'ala ya sanya mana so da ƙauna da iya juriyan zama a wajen da ake karanta alƙur'ani ake bayyana mana ma'anoninsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da mu da zuri'ar mu baki daya daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda bamu iya gano su ba suna koye sannan kuma a ƙarshe muna isar da ta'aziyyar mu na rashin da muka yi na biyu daga cikin malaman alƙur'ani a jiya wanda waɗannan bayin Allah guda biyu duk wani wanda yake daga shekara 45 yayi ƙasa da ke rayuwa a garin nan in bai amfana da ƙur'ani a bakinsu ba to ya amfana ta hannun ɗalibansu sai 'yan kaɗan da ba za a rasa ba da haka sun yi hidima ma alƙur'ani sun yi haƙuri sun jure wajen karantar da alƙur'ani har Allah madaukakin sarki kuma ya kaddari kwanansu ya ƙare ajiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa alƙur'ani ya cece su Allah ta'ala ya alkinta bayansu Allah madaukakin sarki ya jibinci bayansu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a bisa adadin abin da suka karanta na alkur'ani da abin da aka ci gaba da yadawa na abin da aka koya daga gare su na karatun alkur'ani mai girma shine malam Abubakar wanda aka fi sani da malam Garba daidai da kuma Alaramma a malam Alhassan wanda aka fi sani da malam Mata Gumau dukkan muna fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma Allah ta'ala ya samu wani da duniya lafiya Allah ya ji kansu ya ji kan sauran yan uwan musulmi da iyayenmu da malaman mu baki ɗaya da suka rasu Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ta'ala ya shiga cikin lamarin mu ya shiga cikin lamarin tarbiyyar ƴaƴan mu Allah ta'ala ya shiga ya shirya mana su ya ba mu ikon yin hakuri da juriya wajen dora su akan abin da zai zama alkhairi a gare mu da su baki daya wa sallallahu wa sallama wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah